أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم zamu ci gaba da darasinmu na lugar arabiya cikin littafin tuhfatu saniya bi sharh al-muqaddimati al-ajrumiyya mun tsaya darasin da ya wuce a babin nawasib wato nawasibul mudari mun faɗi yadda shi matin ya kawo wato muhammadu ibn ajrum ya kawo adadin nawasib da kuma shi sharih muhiddin abdulhamid ya kasa su kashi guda uku kashin farko wato alqismul awwal bayan sibul mudari bi nafsihi ya kasa su gida hudu wanda su da kansu ne suke shigar da nasba a jikin fi'ili mudara yace su ne an dalan da idan da kai domin yi jawabin su duka yanzu za mu shiga alqismu thani wanda ya saka mai ya ce mai wanda shine alladhi yansibu al-fi'l al-mudari'a biwasitati an mudmaratan ba'dahu jawazan تو الشارح يتي وأما القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا فحرف واحد وأن قسمي نبيون شين ونديكي جاو نصبا أما بالنيابة بشيد كنش بني زي wandayake wakiltan an an ɗin ta ɓuya saboda ita ummul babi ne shi yasa take da wannan iko ɗin ta yi aiki zahiratan kuma ta yi aiki mudmaratan to in ta zamanto mudmaratan jawazan to shine wannan qism din harafi guda ɗaya ne yake wannan aikin yace fa harfun wahid wa hiya lamu ta'lili wannan kuma ita ce lamu ta'lili wanda shi ibnu ajurrum ya kira ta da lamu kai da lamu ta'lil da lamu kai duk abu ɗaya ne da yace lishtiraki ma yace me yasa aka saka mata aka kira ta shi mu'allif ya kira ta da lamu kai ni kuma na kira ta da lamu ta'lil yace lishtaraki ma fi dalalati ala ta'lil saboda sun yi ishtiraki da wannan lam din ita kadanta da kai sun yi ishtiraki wajen gwada illan abu in ka ce jitu kai a ta'allama wato illan zuwanka shine ka koyi karatun to kaga kai din tana gwada ta'lil kenan har yanzu haka kuma in kace jitu li a ta'allama duka lam din lamu ta'lil ne wanda take gwada illa to in dai ta zama lamu ta'lil to ita ne lamul jar din kenan harafin jarra ne wanda kuma an sani cewa harafin jarra yana shiga jikin suna ne ba jikin fi'ili ba to in ya zamanto haka shi yasa ya zamanto dole sai an yi idmarin an din anan za ta yi aiki ne bin niyaba jawazan ba da lamu jawazan ba da lami kai wanda ita ce lamu talil din har yanzu saboda jawabi akan lamu kai din yana da alaka da lamu talil wanda ita ce lamu kai din yana da alaka har yanzu da kai din da muka gama magana a bayanta wanda take cikin alqismul awwal iskali kuma akan su biyu shine cewa tunda kai da lamu ta'lil duka ana lissafa su a cikin huruful jar to ya za a yi a ce sun shiga cikin fi'ili kenan to shi yasa dole sai an kaddara wannan an din in a ismus sani din ne shi yasa a baya muka ce niyya yana da tasiri a nan darasin da ya wuce mun faɗi cewa in ka yi niyya an din in baka yi ta ba duk hukunci yana canjawa wajen nasba ko wajen raf'a wanda zai zo a karatun gaba ma inda niyyan zai shiga har yanzu inda muka ce karatun innamal a'malu bin niyyat yana shiga cikin abuwa din lugal arabiya wani waje a ce maka in ka yi niyya hukunci nasba zai zo ko in baka yi niyya ba raf'a zai zo wanda shine wannan kai din da an din da lamu talib da kuma qablu da badu da kuma mas'alan hatta in ya zo a nan gaba to yace wa misaluha qawluhu ta'ala liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika misaluha yace misalin inda lamu ta'lil take zuwa kuma ta jawo nasba بإدمار أن جوازا بإدمار أن جوازا شيني تشيوان أبنجي سبحانه وتعالى ليغفر لك الله كاغا يغفر فعل مضارعين إذا تجرد عن النواصب والجوازم أما دا لام لام التعليل تشجد جتنش لتشجد جتنش سيزمنتو ليغفر تو أسلين شي لام دين إتا إن أن هذا إن كتير لام أجيفي وند إتا لام التعليل harafin jarra da lamu kai har yanzu in ka fito da wannan an ɗin mudmaratan jawazan ba da lami kai ɗin ka haɗa ta da fi'ili mudari ɗin ya firu su za su ba ka su ne ake haɗa su duka biyu a kwaɓa su a yi sabcin su biyu su ba da masdar sai zamanto ai li ghufranillahi laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara sai zamanto wannan lam ɗin ishkalin da ake tunani cewa ya za a yi ita ta shiga jikin fi'ili bayan kuma ita harafin jarra ne sai ya zamanto ishkalin ita wannan lam din ta shiga jikin alfi'l almunsabik ma'a an bi masdar ta shiga jikin masdar din ne wanda shine alghufran a wannan misali sai zama taqdirin liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ay li ghufranillahi laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ghufran masdar ne aka yi sabkin shi da an ɗin da take jiki a ɓoye take mudmaratan jawazan aka yi sabkinta da yaghfiru suka ba da masdar sai lamu talil ta shiga jikinsu yace misali na biyu kuma wa qawluhu jalla sha'nuhu liyu'azziba Allahu almunafiqina walmunafiqati kaga yu'azzibu fi'li mudari'i ne marfu' inda nasib ko jazim bai shiga jikin shi to nan lamu talil ta shiga jikin fi'li mudari'a din sai zamanto li yu'azziba maimakon yu'azzibu lamu talil din nan ta shiga jikin wato fi'li mudari wanda akwai an mudmaratan jawazan ba da lami kai a tsakani za a kaddara ta sai zamanto ita lam din ta shiga jikin alfi'l an ma'al fi'l wanda aka yi sabtin suka zama masdar irin misalin farko sai zamanto taqdirin li ta'zibillahi almunafiqina walmunafiqat ta'zib shine akai sabtin shi da an suka ba da masdar to wannan qismu sani kenan wanda shine yake yake aiki ba da lamikai nasba take zuwa bayan lamikai ko lamit ta'lil duk sunanta ne duk sunanta ne ita lamukai da lamut ta'lil din suke aiki suke kawo nasba ba da an mudmaratan jawazan inda ake idmarin an jawazan shine duka wannan alqismu sani din saura alqismu thalith wanda sharih yace amma alqismu thalith huwa alladhi yansibu alfi'l almudari' biwasitati an mudmaratan wujuban fa khamsatu ahruf ismi na uku na karshe a wannan babin shine inda inda ahruf guda biyar suke nasban fi'ili mudari amma ba da kansu ba bi wasitati ummil babi wanda ita ce an mudmaratan wanda ake boye ta ba za ka ganta a bayyana ba wujuban za ka ganta su guda biyar ne suke yin wannan aikin suke kawo nasba bayan fi'ili in sun zo kamun fi'ili mudari amma ba su da kansu ba ne suke kawo nasban an ne ta ɓuya a wajen ba ta bayyana ba sai ita ne take jawo nas ba su kuma wakiltanta suke to harufa guda biyar ne ya ce al'awwal na farko lamul juhudi lamul juhudi me bambancin lamul juhud da lamul talil shine sharih ya ce wa dabituha an tusbaqa bima kana aw lam yakun ita ce wanda za ga ta zo bayan ma kana ko lam yakun ita kullun tana zuwa tsakanin ma kana ne bayan kana ko ma kana ko lam yakun sai ga wannan ladin ta zo in wannan lam din ta zo ita ce ake kiranta lamul juhud yace fa misalul awwali قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين kaga ma kana yanzu sai ga bayan kaliman al-ismul jalala sai ga liyadhara wannan lam din ita ce lamul juhud me yasa ta zama lamul juhud saboda ma kana ya riga dama dabit dinta wato dabit shine yana kama da ƙa'ida amma ƙa'ida ammu min dabit dabit yakan zo ne a babi guda ɗaya ƙa'ida kuma takan shiga abuwab da yawa yace wa dabituha an tusbaqa bima kana aw lam yakun to sai misalin ayan da ya kawo ma kana Allahu liyadhara kaga ma kana ga kuma liyadhara ta zama lamul juhud kenan يذر فعل مضارع ne marfu in nasib ko jazim bai shiga jikin shi a wannan misalin kuma kaga lam lamul juhud ta shige shi sai zaman to fi'li mudari mansub bi an mudmaratan ba'da lamil juhudi misali na biyu kuma har yanzu wa ma kana Allah liyu'adhibahum kaga lam ta zo bayan ma kana to shi yasa wannan lam din za a kira ta da suna lamul juhudi saboda dama tabit ɗinta ta zamanto bayan ma kana ko kuma lam yakun yu'adhibu fi'li mudari'i ne shi kuma zai zama marfu in nasib ko jazim bai shige shi ba anan kuma ya zamanto mansubun bi an mudmaratan ba'da lamil juhudi wujuban an din na ita ta kawo nasba amma boye take wa mithalu thani qawluhu جل ذكره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا لم يكن الله kaga bayan lam din nan kamun ita lam yakun yazo sunanta kenan lam din lamul juhudi yaghfiru fi'li mudari'i ne marfu' in nasib ko jazim bai shige shi ba nan kuma ya zama mansub mesa saboda yazo akwai an mudmaratan wujuban bayan lamu bayan lamul juhud wanda ita ce ta ta kono ba da makana ko kuma lam yakun dan kaga li yaghfira yaghfira fi'li mudari mansubun bi an mudmaratan ba'da lamil juhud wujuban yace wal harfu thani kaga wannan al harfu al awwal kenan min al ahruf al khamsa الثاني شيني حتى يتوى الحرف الثاني حتى هو يفيد الغاية أو التعليل والحرف الثاني حتى وهو يفيد الغاية أو التعليل كاغا حرف نبي شي شيني إتتي كلمة حتى إتكما حتى تنا إفادة غاية wato ta gwada ƙarshen abu ko kuma ta gwada talil ta gwada illa ko sababin abu abin da ya auku ya ce wa ma'anar gaya mai ma'anar gayan da hatta take gwadawa shine annama qablaha yanqadi bi husuli ma ba'da shine ma'ananta shine abin da zai zo kamun hatta din yana karewa ne bayan zuwan abin da ya zo bayanta akwai abin da zai zo kamun hatta sai hatta sai abin da zai zo bayanta farkon hatta akwai wani abu sai ga hatta sai bayanta wani abu to in ta zamanto hatta din nan tufidul ghaya shine ma'anan ma qablaha abinda zai zo kamar ita yanqadi yana karewa saboda aukuwan abin da ya zo bayan hatta zai bayyana a misali yace misalin shi shine qauluhu ta'ala hatta yarji'a ilaina Musa kaga hatta ga ta nan ta zo yarji'a ilaina Musa yarji'a fi'li mudari' منصوب بأن مضمرة بعد حتى جوازا to wajen ifadan gaya kuma ainihin ila an yarji a ilaina Musa har sai annabi Musa ya dawo to kaga saboda me yasa saboda cewa kamun nan da suke cewa lan nabraha alaihi akifina hatta yarji a ilaina Musa wato suna gwada ba za su bar inda suke ba har sai annabi Musa ya dawo kaga barin wajensu yankadi yana karewa bayan dawowa annabi Musa mana barin su wajen ba zai kare ba sai annabi Musa ya dawo dan nabrah alaihi akifina hatta yarja wato al'ukuf din yankadi bi ruju'i Musa kaga al'ukuf shine qabla hatta sai kuma ar-ruju' ba'da hatta to ar-ruju' wato al'ukuf yankadi zai kare bima ba da hatta wanda shine rujo ma'ana dawowa annabi Musa shi zai yanke musu wannan tsayuwa da suka yi wajen bautan ijil لم نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى shine ma'anan gaya ken wanda hatta take gwada shi wa ma'anar ta'lil yace ma'ana na biyu da hatta take gwadawa shine ma'anan ta'lil annama qablaha illatun li husuli ma ba'daha ma'anan ta'lil kuma shine abin da yake kamun hattan nan ya zamanto illa ne sababi ne na aukuwan abin da yake bayan hatta din sai ya maka misali yace nahu qawlika li ba'di ikhwanika dhakir hatta tanjaha ma'anan ta'lil shine cewa kaga zakir shine qabla hatta ba ba da hatta kuma shine tanjaha to ma'anan ta'lil shine ma qabla hatta yakunu illatan li husuli ma ba'da ma'anan misalin shine kai ta karatu ko kai ta muzakara har ka ci jarrabawanka ko ka samu abin da kake bukata na ilimin to kaga zakir shine ma qabla hatta ma ba da hatta kuma annajah to kaga zakir ya zama illa lin najah me sababin cin nasarar jarrabawa ko cin nasara bayan samun ilimin da ake nema shine almuzakara wato yawan bitan karatu shi yake jawo cimma abun da ake nema na nasara ko na zana jarrabawa ko kuma nasarar samun ilimin shine ma'anan ta'lil annama qablaha illatul li husuli ma ba'daha ما قبل حتى شيني ذاكر ما بعد حتى شيني نجاح شيني معنى تنجح كأجنا مذاكرة صار إلة للنجاح تشيني معنى تعليل أو صار سببا لتعليل لسبب دم معنى سدا كما تنجح فعل مضارع يعني منصوب بأن مضمرة بعد حتى وجوبا وأن حرف نبي إتا مسألة حتى دين tana ɗan rikitarwa kaɗan amma mutum ya nutsu zai gane yaushe ne take yin nasba yaushe ne kuma ba ta yi fi'ili mudari kaga ya zo bayan hatta din amma da rufa'an shi shine malamai suka ce in abin da ya zo bayan hatta yana gwada istiqbal to za ta yi nasba mudari din da ya zo bayan hatta yana gwada istiqbali ne to wannan fi'ili mudari din zai zama mansubi kaga nan hatta yarji'a kaga ya zama to fi'ili yarji'a fi'ili mudari mansubun bi an ba'da hatta bi an mudmaratan me yasa saboda yarji'an suna gwada mustaqbal suke nufi ba za mu bar nan ba har sai gaba in annabi Musa ya dawo to kaga dullu ala istiqbal in kuma ya zamanto fi'ili mudari'i ne أما يدل على الحال كاسم فعلي مضارع يدل على الحال والاستقبال إن دل على الاستقبال فعلي مضارع ينصب بعد حتى إن كما دل على الحال يقول ينزو ينزو ينزو تو داق فعلي مضارع دين بزي تنجا بزي زمن تو ينا زوني دروف أنش حتى كوكما أن دين تبويا بذاسو يمتا أيك النصب طبعا كتي سرت حتى أدخلها ba ka ce adkhulaha saboda me yasa kana nufin hal ne in sanda kake magana sharadi in sanda kake magana zaka shiga gari ne kake cewa eh nayi tafiya gani kuma har na iso inda nake ne ko har na shiga garin ko har na shiga gidan shine ma'anar sirtu hatta adkhuluha indi aratta alhala to fi'li mudari din zai zama marfu yanda yake ne ba za ka ce hatta adkhulaha din ba sai in kana nufin al-istiqbal in kuma ya zamanto kana gwada mafi ne in kuma har yanzu wato magananka yana gwada mafi ne wato sanda kake magana kana magana hikayen wani abu ne da ya faru a baya to nan kuma kaulai in ka ga dama za ka iya yin nasba za ka iya yin nasba ka kaddara cewa kana nufin mustaqbal din ne har yanzu shine karatun da muka faɗa na niyya da takdiri ko kuma ka barta da rufu'anta kabarta kana nufin tana madin ne tana hikayan abin da ya riga ya wuce to shine wasu malamai kamar Sheikh Abdul Wadud ya lakkasa mas'alan hatta din a baiti guda uku shine yake cewa talkhisu mas'alati hatta ya fata raf'uka halan ba'daha idza ata wa nasbu mastaqbila wal wajhani fima madha ma'anan fa khudh bayani كشاربت حتى يجيء الإبل وما تلا فقاتلوا وزلزلوا To a baiti ukun nan ya lakasa mas'ala hatta gaba ɗaya da fili mudari ɗin da zai zo bayanta. Shi ne ce raf'uka halan ba da ta. In ka zamanto mudari ɗin ya zo kuma kana nufin hal ne, kamar misalin da muka yi sirtu hatta adkhuluha turidul hal, sai ka bar adkhuluha ɗin nan da zammanta wato da raf'anta yadda take hatta ba ta mata nasba ba. Shi ne ma'anar raf'uka halan ba da ta. wa nasbu mastiqbila in kuma fi'li mudari din ya zamanto gashi ya zo kuma turidu bihi al-istiqbal ɗaya daga cikin ma'anar fi'li mudari to nan zaka kawo mai nasba wa nasbu mastiqbila shine kaman misalin shi wannan ayan da Sheikh ya kawo hatta yarji'a ilaina Musa kaga yarji'an nan yuradu bihi al-istiqbal ba wai hikayan madi bane ko kuma magana akan hal to tun da ya zama haka to dole yarji an ne ya zamanto da nasban shi shine wa nasbu mastaqbila yace wal wajhani fi ma mada ma'anan wajhani an nasbu aw ar raf'u duka biyu zaka iya yi mudari'in da zai zo bayan shi fi ma mada ma'anan abun ma'anan shi ya wuce amma gashi kana ba da hikayan shi da sigan mudari fi ma mada ma'anan fa khuz bayani yace ka sharibat wato hatta ya ji ibilu misali ne kaman ka ce sharibatil ibilu maganar larabawa ne sharibatil ibilu hatta ja alba'iru ya jurru batnahu wato maganar larabawa ne wato shahid din a ciki shine ka sharibat hatta ya ji ibilu da aka ce sharibatil ibilu hatta ya ji ba'iru larabawa ba su ce hatta ya ji alba'iru ba saboda hikayen madi ne, ma mada ma'anan ne, ma'anan mada ne, shi ne suka ce hatta ya ji ibilu, shi ne Sheikh Abdulwadud ya ce, ki sharibat hatta ya ji ibilu, wa ma talafa qatilu wa zulzilu. To, ma talafa qatilu wa zulzilu, dukkansu su kuma duka an rawaito, ƙira'a ne guda biyu. Ma talafa qatilu فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء كاغني فعل مضارع تفيئا حتى da tazo bayan ta kawo mai nasba amma tala faqatilu kenan faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah وزلزلوا كما شين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول amma riwayan nafi ko ƙira'an nafi shine hatta ya ƙulun rasul to saboda am hasibtun ɗin hikayen abin da ya riga ya wuce ne fi ma maza ma'anan ne shi yasa jazar rafa shine khulasan mas'alan hatta kenan mudari ya zo bayan ta ga yanda zai zama in aratta istiqbal fa nasb in kuma ya zama to turidul hal arrafa in kuma hikayen ma'anan madani to tana da wajen guda biyu ko an rafa ko an nasu. Saura wannan alharfu sani kenan min alqismi salis to saura alharfu salis wa rabi' alharfu salis wa rabi' kuma yace shine fa'u sababiyya wa wawu al-ma'iyya bi sharti an yaqa kullum minhuma fi jawabina fi naw talab fa'u sababiyya ita ma in ta zo fili mudare ɗin da zai zo bayan ta yakan zama mansu yakan zama mansu bi maza bi an mudmaratan ba dalfa a wilwaw wujuban amma wannan fa'u sababiyya da wawul ma'iyya ɗin suna da sharaɗi wajen kawo nasu me sharaɗin su shine bi sharti an yaqa kullum minhuma fi jawabi nafi na talab wannan fa'u sababiyya ɗin dole sai ta zamanto kamun ta yi nasba sai ta zamanto tana zamantowa jawabi ne na nafi tana zamantowa amsa ne na wani kora wani abun da ya zo kamun ita ko kuma na talab neman wani abu wanda aksamu talab din duk zai zo bayanin shi a nan gaba ya ce amma nafi inda fa take zuwa da take gwada nafi shine misalin shi kamar ka ce la yuqda alaihim fa yamutu فيموت كغون فاء السببية يعني يموت كما فعل مضارع يعني منصوب يزو منصوب سبب حذف النون دين داك يموتون ني سي اكا غوجي النون دين سبودا منصوبي نشي بأن مضمرة بعد فاء السببية أجاكم النفي يا ذو لا يقضى عليهم يتلف أما الطلب الطلب كما ينادي شيني ثمانية أشياء يتلف أما الطلب فثمانية أشياء الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحديد والتمني والرجاء يتلف أما الأمر wa'innan duka guda takwas ɗin da aka ambata umarni ko yin addu'a ko kuma nahi ko listifam ko ard ko tahdid da tamanni daraja dukkansu su ne suke ake kiransu talab suna ƙarƙashin talab ya ce amma al'amru fa huwa talabu sadiru min al'azimi liman huwa dunahu talab shine wani umarni da zai zo wato al'amru shine wani tambaya ne da zai zo daga wanda yake sama wanda ake tambayan shi ko wanda za a sashi umarni ya zama kuma shine yana ƙasa nahu qawli al-ustazi litilmizi kamar yadda malami zai gaya ma almajirin shi kaga al-ustazi yana sama tilmizi yana ƙasa da shi in yace mai zakir fatanjaha kaga zakir nan fi'lu amr ne mabniyun ala sukun fa'ilu damirun mustatir wujuban taqdiruhu anta fatanjaha fadin nan sai ta zamanto sabab تنجح فعل مضارع منصوب بأن مدمرة بعد فاء السببية فتنجح إتني سيداك يزم منصوب بأن مدمرة أو وتنجح ذاك يتوى وتنجح سبو دواو دفادين دكا أيكي ديسكي يتوى أما الدعاء ميما ندعاء كما شيني أه الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم شيني وني أبو كنديكي كما دا تنبايا وان دا دقا قسني zuwa sama kaga na farko al'amru min al'ala ila al'adna sai a kira shi amr at-talabu yin idza kana min al'ala ila al'adna sai a kira shi amr idza kana at-talab min al'adna ila al'ala sai a kira shi du'a in kuma ya zamanto min mutasawiyin kai da sa'anka ne misali ko tsaranka ne zaka mai in ka bashi ka nemi wani talab a wajen shi ba za a kira shi umurni ba saboda baya kasan ka kai baka sama da shi ba za a kira shi du'a ba saboda har yanzu shi ɗin ba a ƙasa da kai yake ba sai a kira shi iltimas shine inda malamai suka kasafta shi da amr wato da du'a da iltimas shine idza kana min al-a'la ila al-adna talab din min al-a'la ila al-adna sai a kira shi da amr min al-adna ila al-a'la du'a min al-a'la ila al-adna amr min musawi sai a kira shi iltimas yace shi addu'a shine almuwajjah at-talab almuwajjah min as-saghir ila al-azim wani talab ne neman wani abu ne daga wani wanda shine a ƙasa wato as-saghir ila al-azim ga wanda yake sama da shi nahu misalin shi kace Allahumma hdini fa a'mal al-khaira Allahumma hdini ubangiji Allah ka shirye ni fa a'mal al-khaira saboda shiryen da kamun nan sai ya zamanto na aikin alheri kaga a'mala a'malu fi'li mudari ne amma anan ya zama a'mala saboda mansubun bi an mudmaratan ba da fa'i sababiyya aw kuma kace maimakon fa a'mala kace wa a'mala alkhaira saboda me yasa wannan na du'a ne dama ya ce dole sai ya zamanto bi sharti an yaqa kullum minhuma fi jawabi nafin aw talab to talab din har yanzu ɗaya daga cikin aksam ɗinta guda takwas ɗin shine addu'a yace wa amman nahyu hani kuma shine fa nahu la tal'ab fa yadi'a amaluka inda kuma zai zamanto bayan nahi ne shine misalin da ya buga la tal'ab kar ka sa wasa a lamarinka fa yadi'a amaluka abinda kake nema ta'amuluhu na rayuwa na neman shi na wani samun daraja ko ɗaukaka sai zamanto ya taɓe baka same shi ba in ka tsaya wasa a rayuwanka kaga la tal'ab nahi ne ga la annahiya ta shiga jikin tal'ab sai ya zamanto kuma fa yadi'a fa ya zo ko waw in ya zo wajen sai ya zamanto fi'li mudari din zai zamanto ba da fa'i sababiyya sai ya zama mansubun bi an mudmaratan ba da wujuban sai ka ce fa yadi'a tun daga talab ne ya zo sharadi ya cika talab din wanne ne a cikin aqsamin talab shine annahi saboda an ce la tal'ab ko kuma ka ce wa yadi a amaluka ga wauta zo duk aiki ɗaya za su yi wa yadi'a yadi'a fi'ili mudari' mansubun bi an mudmaratan ba'da alwaw ko fa'i sababiyya wujuban wa amma al-istifham na hudu a cikin aqsamin talab shine al-istifham tambaya fanahu misalin shi kace hal hafizta durusaka fa asma'aha laka shin ka haddace darussukanka sai karanta mun in saurara maka ko in ji maka haddanka kaga fa asma'aha wannan fa'u sababiyya ne fi'li mudari bayan ta kuma fi'li mudari mansub bi an mudmaratan ba'da fa'i sababiyya wujuban fa'i sababiyya dama tana aiki bayan talab ne to wannan wanne ne a cikin aksamin talab din shine al-istifham alaman ta kuma gashi hal ada din istifham ko kuma wa asma'a halaka da waw da fa duka suna wannan aiki sai na biyar kuma al-ardu meye ma'anar ard shine at-talabu bi rifqin kana tambaya amma cikin wato sun kuyar da kai da ladabi da da rifq da ka bi a hankali talab ne bi rifq misalin shine ce ala tazuruna fa nukrimaka shin ba za a ziyarce mu bane dan mu girmama ku ko mu girmama ka shine al-ard kaga nan fa nukrimaka fa'u sababiyya ta zo ga fi'li mudari' sai ka ce fa nukrima فنكرمك تو نكرمك زي زي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية أو نكرمك بعد الواو في مهر ينزي زي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الواو وجوبا دام سنة أيكي بيان طلب نينم كما غا طلب دي دي تجين أقسام الطلب دين شيني العرض شيني كما الطلب برفق كتنبايا تجين سنكو يدكي كو أهنكلي أها سينشيد كما التحديد me ma'anan tahdid shi kuma shine at-talabu ma'a hassin wa iz'aj at-tahdid shine kana neman wani abu amma da dan tsanantawa kuma da takuri shine at-tahdid misalin shi kuma shine Allah addaita wajibaka fa yashkuraka abuka misalin shine shin ba za ka yi abin da ya wajaba a kanka ba dan babanka ya gode maka wato yin wannan aikin shi zai zama sababi ne wanda zai jawo babanka ya gode maka kaga yashkuru fi'li mudari' ne amma nan fa yashkuraka fi'li mudari' ne mansubun bi an mudmaratan ba'da fa'i sababiyya wujuban fa'u sababiyya kuma tana jawo nasba sai ta zamanto fi jawabi na fi nau talab nan kuma kaga ga talab ɗaya daga cikin aqsamut talab din kuma shine tahdid haka kuma au wa nukrimaka in wau din ta zo hukuncinsu ɗaya suna aiki duka fi jawabi na fi na talab nan kuma ga talab ɗaya daga cikin afsamin shi ne at-tahdid yace aha fa yashkuraka abuka to kuma wa yashkuraka abuka sai na bakwai at-tamanni at-tamanni kuma meye shi shine talabul mustahili aw ma fihi usr at-tamanni shine wato ka ringa tamannin wani abu wanda shi kusan mustahili ne ba zai yiwu ba ko kuma da wahalar yiwuwa shi ne ma'anan attamanni shi kuma ya ce misalin shi kamar cewan mawaƙi da laital kawaki ba ta jinuli fa an zimaha da madhin fama arda lakum kalimi ya ce misalin da shi shine anan laital kawaki ba ta jinuli fa an zimaha dama mana cewa to alkawaki za su kusanto inda nake dan in tsatsara su in jejjera su mai da su zamanto kamar wata sarƙa ne na yabo wanda ma kalmomi na sun yi kaɗan su yi yabon sai wa'innan kawakib din ne za su kaga kawakib su zo inda mutum yake dan ya jejjera su dan ya yabi wani mustahil ne wannan ba zai faru ba shi ne yake kiran shi tamanni kaga nan fa anzimaha anzimaha fi'il mudari' mansubun bi an mudmaratan ba'da fa'i sababiyyati wujuban ita kuma tana aiki ne bi shart أن تكون أن يقع بشرط أن يقع فاو السببية قواو المائية في جواب نفي أو طلب ننكما كاغا في جواب طلب دني طلب دنكما أنا قيد قتسين أقسام شيني التمني وكما مثالي نبيو دي كاو شيني تيوم مواكي ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب داما من أتي سمرتك دا قروتيا su dawo min wata rana ko rana ɗaya ne fa ukhbirahu dan in bashi labarin bima fa'ala al-mashib kaga nan misalin misalin da ya kawo laita shababa yahudu yawman samartaka ai ba zai taba dawowa ba in ya tafi ka tsufa kawai ka tsufa sai dai ka yi hakuri ba maganan wato kuruciya ko samartaka ya dawo maka ya ce ibn duraid yana cewa hayyata mahma yusta'ar mustarja'un wa fi zurufi dahri lin nasi usa hay hayyata wannan ai bauda ba zai taɓa yiwuwa ba abin da aka baka aro kuma wanda shine samartakanka ya riga ya wuce wai ka dawo da ita ba zai yiwu fa ukhbirahu kaga ukhbira fi'li mudari mansubun bi an mudmaratan ba'da fa'i sababiyyati wanda ita kuma tana aiki ne bayan nafi ko talab nan kuma talab ne har yanzu tamanni din aha misali kuma ya ƙara kawowa ya ce ونحو ليت لي مالا فأحج منه misalin shine ma'anan shine damaman a ce zan samu wasu kuɗi masu yawa makudan kuɗi fa a hujja min da in yi hajji da wannan to kaga wannan misali in ya zamanto ya fito daga bakin talaka ne shine zai zamanto yana da alaka da abin da muke faɗa shine wato laita damaman laita da maman a ce zan samu wasu makudan kuɗi kaga miskini ne mai maganan kaga har yanzu tamanni ne buri ne yana fata dama zai samu makudan kuɗi da yawa wanda zai yi hajji da su kaga fa hujja min kaga nan ma fi usr dan mutum rana ɗaya duk talaucin shi ya samu wasu makudan kuɗi ya yi hajji da su ko ya yi duk abin da zai yi da su ba mustahil ba ne zai iya yiwuwa amma kuma da wahala da wahala daidai ci gaba da fata amma da wahala shine saboda dama ta'arifin tamanni shine talabul mustahil ya ma fi usr ta nemi abun da ba zai yiwu ba gaba ɗaya wannan har abada ko ya za ka yi abun ba zai yiwu ba shine al mustahil ko kuma ma fi usr wanda zai yiwu amma da wahala da wahala matuka to misalin mai wahala matukan ne shine ya buga yanzu ya ce laita limalan fa a hujja minhu da amma wanda zan samu makudan kuɗi wanda zan yi hajji da su to ga ganin fa a hujja fi'ili mutari ne mansubun bi an mudmaratan ba da fa'i sababiyya wanda kuma tana aiki ne bayan nafi ko talab nan kuma talab ne har yanzu tamanni ne amma tamannin ma fi usr ba mustahil ba dan zai yiwu sai na takwas na ƙarshe wanda kuma shine arraja wato arraja da wannan ya fassara su ya bayyana yana arraja shi yana kama da tamanni sosai bambancinsu da tamanni kaɗan ne saboda wancan neman abu mai nisa ko kuma neman abun da ba zai yiwu ba gaba tamanni shi kuma arraja talabul amril qaribil husuli ka nemi wani abun da yana kurkusa da faruwa yana kurkusa da samuwa ba wai mai wahala bane can can kamar talakan da ya ce laitali malan fa hujja min kaga wancan da wahala amma ba wai ba zai yiwu bane zai yiwu to raja kuma shi kuma ka nemi wani abun da yana dan kurkusa za a iya samun shi yace misali shine la'alla Allah yashfini fa zuraka mara lafiya ne yake kwance da kan gadon rashin lafiya gadon asibiti yake cewa kai da ma mana la'alla tarajji kenan yana fatan Allah ya bashi lafiya don ya ziyarci wanda yake magana da shi fa azuraka kaga mara lafiya ya samu lafiya kan dai ba irin lafiya ciwo na makisa bane wanda an san yanzu yanzu nan ne kamuwa mutuwa to wannan zai yiwuwa sosai qaribul husuli zai iya samuwa ka samu lafiya din dai ba irin wannan ciwo na makisa bane wanda samun shi kai shine mutuwanka ko ajalinka wanda kana kamuwa da ciwon ake gaggawa nan da na a rubuta wasiya ko kuma a yi a yi bankwana to wannan yin karamin ciwo ne kaga qaribul husul ka warke daga wannan ba komai bane cikin gaggawa zaka iya samun warke in ya zama to irin su mura ne zazzabi da sauransu fa azuraka azuraka kaga fi'li mudari ne mansubun bi an mudmaratan bada fa'i sababiyya wanda kuma ita tana aiki ne da ita da wawul ma'iyya suna kawo nasba ma fi'li mudari bayan nafi ne ko talab nan kuma shine bayan talab ya zo wanne a cikin talab din aksamin talab din na takwas na ƙarshe wanda shine arraja to wa'innan biyun shine ibn ata'illahi sakandari yake faɗa hikman shi yake cewa arraja'u ma qaranahu amal wa illa fa umniya wato arraja misalin wanda yake kauna shine arraja kake kaunan wani rahaman ubangiji ko wani falala daga wajen shi ko kuma neman wani abun duniya to shine wanda zaka tashi da aiki kana yi mutumin da ya tashi da aiki yana son kuɗi sai ya tashi da neman su ba dare ba rana to wannan za a kira shi yarju lallai yana kauna ne tunda ya haɗa shi da aiki ya tashi nema amma wanda yake kwanci ko yake kan dakali ya ga wucewan masu kuɗi yana fatan ina ma zai samu kuɗi to wannan tamanni yake guri buri ne kawai tunda ba wani aiki ba wani yunkuri da ya tashi da shi haka mai neman ilimi wanda kullum yana kwanci yana bacci shi kuma kullum tunanin shi kawai yana fata ya samu ilimi ko wannan kaga tamanni ne ba zai taba samu ba yanda yake sai dai kuma falalan Allah kaga wannan tamanni ne amma wanda ya tashi da neman ilimi da yunkuri ya bi ta nan ya bi ta can ina ne ya toshe mai ya zai ya warware wannan ya kulle wannan ya rufe ya za ya bude ya za ya warware wayannan masailul ilmiya din ba dare ba rana ko kuma da dare da rana din himman shi bayawa to wannan kaga tamanni ne wato raja'a yake tunda akwai akwai akwai asbab ya bi asbab din ma qaranahu amad wa illa fa umniya to wayanna aqsamu talab din su guda takwas shine wasu malamai suka wace suka wace suka ce wato murwaju wan hawasal wa'rid li haddihim tamanna warju kadha kan nafi qad kamula suka ce mur wato daga amr kenan shine qism na farko na na wace da suna na الطلب سيكون ورجو ودعو للدعاء وانهى النهي دسل سؤال وعرض العرض سي التحديد سي التمني سي الرجاء سي النفي سوني قدا تكوس أقسام الطلب كان تونا حرف نبي نهدو كان سورة الحرف الخامس أو يتي ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلا au ita kuma wannan tana kawo nasba mafili mudari'in da zai zo bayanta ba da itmari an wujuban tana aiki ne da sharaɗin cewa an takuna bi ma'ana illa au bi ma'ana ila ita zamanto tana ɗauke da ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyun nan ma'anan illa ko ma'anan ila wa dabitul ula ya za mu yi mu gane cewa nan ta zo da ma'anan illa ne yace yanda za ka yi ka gane an yakuna ma ba da hayan qadi daf'atan in ka ga abin da zai zo bayan auɗin yana ƙarewa nan da nan baya ɗaukan wani lokaci ba kaɗan kaɗan yake ƙarewa ba nan da nan zai ƙare to ka gane cewa illa ne yace misalin shine la'aqtulanna al-kafira aw yuslima zaka kashe dan ta'adda wato wanda kafiri wanda aqidan ku daban-daban shi yana kana musulmi shi yana arne ba wai aqida da take cikin musulunci na bangarori ba a'a arnan da baya cikin addini kuma ya zamanto mayaƙi ne yana yaƙanka saboda addininka to in ka buga misali ka ce za ka kashe shi ko kuma har sai yuslima sai ya sallama wato ya daina maka ta'addanci ko kuma ya shiga addinin musulunci a ganin ma ba da illa yanqadi daf'atan wahida to sai ya zamanto auɗin nan bi ma'ana illa ka ganin yuslima fi'li mudari mansubun bi an mudmaratan ba'da au wujuban wadabito taniya ya za ka yi kuma gane wannan auɗin ta zamanto bi ma'ana ila shine in ya zamanto an ya kuna ma ba da hayan kadi shay'an fi shay'an in ya zamanto ma ba da au yana karewa kaɗan kaɗan ne to za ka gane ma'anan shi ila ne ba illa ba ya ce misalin shine mawaƙi da ya ce la'astasilan na sa'aba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabir lastasilin nasaba zai shiga wato zai hau duk wani abun wahala ko kuma zai zai ɗauki duk wani sahal ya mai da shi sa'ab ko kuma har sai ya samu biyan bukatan shi lastasilan nasaba au udrikal muna kaga nan abun da ya zamanto ba dawo wanda shine idrakul muna kaga ya zamanto yanqadi shay'an fa shay'an sai zamanto nan audin da take nan au udrika bima'ana ila an udrika shine bambancin ma'anan auken faman qadatil amalu illa lisabiri wato bukatuttuka amal din da mutum yake da su za su taba sun kuya su miƙa ma wuya ka same su ba sai da haƙuri to wannan shine khulasan wannan babin babin babin nawasibul mudari an ambaci duk harfofin da ya kamata yanda share ya kassama su gida uku yanda kuma shi matin ya kawo su harafi guda goma share kai kasa su gida uku wannan kashi na ƙarshe kenan an gaba za mu shiga karatun jawazimul mudari mun karanta fili mudari mun karanci yanzu nawasib saura jawazim a darasi mai zuwa insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tsaya a nan har sai zuwa darasi mai zuwa صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله ci gaban karatun nahu ajurmiya kenan kashi na sha biyu aka saurara tare da sai idi mubashir bin maulana shak tayar usman bauchi wanda darul ulum suka dauki nauyi karkashin jagorancin shi sai idi mubashir bin maulana shak tayar usman bauchi domin neman karin bayani a yajin tuba ma'aunan namba kamar haka 0s025612220 ko kuma tuntuɓe mu ta whatsapp 07037785777 ai sauraro lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu